الحمد لله ولي ذلك ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رضيت عن سلمي ويسر لي أمري وأحمد عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بدل الأربعة uku ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da dubu da ashirin da shida bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi ne tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da biyar idan ba a manta ba muna cikin kitabun salam mun kuma fara jira mu tashi babu tahriji da kalwa da halili da kalwa باب تعليم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها من جاء الذين دريسيو دا بوكيتو كما جاء الذين دريسيو كما كان يقولون حديث من لما يقول دريسيو دبيار دور بيكو شاهدنا دليل دروما أو جنسة bane shi babu tarihi da halwatu bil ajnabiyya babu da yake magana akan haramcin kebancewa da mutum da ba mu harama ka ba wanda kuri alaiha da shiga inda take wata kalu ta kama shiga ba da rumbi kawai aka kana shiga to ka koma ka aibawa da kanka matsaloli domin ba wajen ya tuwa mutum ne teburin da ake ke da biya amma shi ne ne sai zauna aka kawo ko ba ko da duk wanda ya zo wucewa ya ce shi ya gan shi yana shan biya ba shi da kuɗa domin a gurin masu kai to aka ba zan tashi da gidan wanda ya sai ne zaman kanta wajibi ka je mata komi yau wanda shi ne ka zama wajibi su a mutum ko ko kutu goma Allah ya kare مالك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقبة بن عامر أن يكار مسلم إياكم والدخول على النساء أن يكون كلها يخرج قربانا فقال رجل من الأنصار شو المسلم يتم تنمى يا رسول الله يا معك الله أفرأيت الأموات هدى يقوم مسلم kanin miji wan miji da sauran irin wasan kanin mijin nan da yake miji na ko kuma mijin ita wani da ba mu da miji bane sai kuma kanin da kullun yana yana kira da miji kowa shi ne yake abar aida al-hamwa sahabi ne ya zo la ko irin wasan kanin mijin nan dan uwan miji wa ko kani قال النبي يجعل الحق على الحمو الموت يجي واسد المجي متوجه haka annabi ya ba zan garin mutum mutuwa ne saboda haka kana neman cikakkiyar fitina tana ba wannan magana ما يؤخذ من الحديث نظام قيادة من الحديث تعليم الدخول أو الخلوة بالنساء الأجنبيات حرمت إذا قوتي من سوى جماعة بالسبا محرمة na biyu a tahadiru min dukhuli a tarihin zauji kaga ana samun wannan matsala saboda kofofin shuruba ai za ka shari'a a shari'a musulunci yanzu dan kawo sabuna da kallonsa mata kun ci abinci da duk ba komai a musulunci ka dawo biyokon da a zo ya yi na wani duk suka yi kuma a hannu kuka ɗauka ba matsala ba ce a musulunci amma matsalar yanzu da aka zo wani irin zamani kaucewa abin da ya ba da saboda kwanaki na ke gaya muku akwai wanda suke wani ce wanda suke ke sun yanke gaya matar ita wannan ba ma wai abin nan ba uwar uwar yan da ba ta garin nan dan wani gari sai rika bin esta sai zabe ya yi ai yanzu ke sun yana da bangawa yadda su suke da wallahi ƴaƴan da biyu yanzu yi samun ka to kaga ana samun wannan matsalar shi za jara'a take so kawai a sa layi a sa layi da abin da zai iya bada matsala a kauce masa muna magana da shi yake to ba iya wannan problem din bane akwai wani ma yake ke su sun kira da biyu suna nan suna yi Allah ya kawo to na biyu a ta'abiru min dukuri a bayi ne kauce ala sabirin khususi ala sauda haramci ga wato yan uwan miji su rika shiga gurin mace saboda tunanin su suna da wata alaƙa da mai gidan to da ka san kai da ka ce hakan nan da maka wanda yi don mai gida ba ne ke kai wa jara'a ba ba ne ke kai ba in kuma ka zo da dalilin su ba ku amma wanda ta zama yana da matsala sai ka hana shi ka gidan ba matsala ya ku kalli eh Allah ya yi نوه تقضي الخلوة بالمرأة الأجنبية غالبا إلى المعصية أغالب وأجو mafi yawanci ke bancewa da macen da take a jinabiya yana kai mutum da sabo wanda ba ma ba ma haram ko wannan sabbin da ya ga zai mamman ai kokari a a dole ko mazuma babu bayani annahu yadda abu liman ru'iya khaliyan bimra babu da yake bayani akan an so liman ru'iya khaliyan bimra din wanda aka ganshi a jefance da huduma wa kana zawjata aw mu'arraman lahu matar da ke ko kuma mu'arraman da yadda ko kanwa ko kuma matarka an ya kula ya halatta an zo in wasu sun ganka ka gaya musu cewa ba ba da ta ɗauko wannan hadisi mun ji muka yi rana a sama a ba mai aiki ka shi ne ni yanzu zamu nan ne ka gaya musu ba da ta ai wannan wasu suna ta kallon ka suna ta abubuwa ka dawo ka ce ka zo ku kanka ya ku kai za ka ce wallahi an ba da ran ka ya ki kawai da ko kake bayarwa an ba da ran ka ya ki domin kai wani abu ya zarza a zuciyarsa cewa ai an ganta da wata sai ma da yake hali kulala ka zo ka je musu ai wancan ce ma ta dace ko kanwa ko wata ya ta misali biyar ba wannan so idi sai ya kawar da mummunan da so gari kada muna na maza hadisi na gaba an safiya zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga nanar safiya matar annabi kira da yawan Allah tabbata a gare shi Allah ya ja ta rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta juruhu sai ya ce kaji ta je gurin annabi alaihi salatu wa sallam dan ta ziyarce shi a intikabun sa fil masjid a masallaci fil ashir al awakhir min ramadan abu man kajila na ramadana فتحدثت عنده ساعة كي تجد أنه عليه الصلاة والسلام تنصر ولدوك wanda mun yi bayani a babu yin shi kabu ranar asabar cewa ga abin da ya halatta da yin shi kafi ya nake zuwa tafiya ko shiga da rediyo yana cikin da ranka ko ya ga bijin wani kira wani ya ce a ba wa wani kabila kaza wani ba ba shi wani in dai za a yi zai yi gwara maka fito wannan sannan da mu je gida da waya ita mai ne a ba yi shiga ne kake ba kai da gida da waya ya samu dama yanzu bari ya tafi ya bayan a masallaci to ba yi shiga ne kake to ake gaba ɗaya komai yanzu ka ake kawai ka dimbali sai wada ثم قامت تنقلي bayan ta gama tattauna da shi ta taso tana mai jiyowa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha annabi alaihi salatu wasalam ya ga shi tare da idena ne raka da hatta idza balagat babal masjid har sai da zo kofar masallaci wanda mun fara cewa yanayin dakunan ba za annabi ɗan ne ɗan ne ɗakin hausa ne a farko sai na aisha sai kewaye haka ɗakin ummu zalawa ne a ƙarfi a yankin da ya ba da ɗan ne saboda haka haka ɗakunan suke na mata an fara da hausa an kare da ummu salam radiyallahu anhu to saboda haka har sai da taje kofar masallaci inda ba da ummi salama ka gani daidai kofar ummu salama marar rajulani min al-ansar ya rago da sai ga mutum biyu cikin mutanen Madina za su wuce to shine mahallin jayi za su wuce fasallama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai suka annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ka san wani yana so ka gane ya ganka sai ba magana sai salamu alaikum kake wa annabi sallallahu فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا دوا عليه الصلاه والسلام يكي على ريشكم وين الله كتب عنكم domin an yi sallama kuma ana ƙara gaba ana ta sauri don a je a yi sauri a yi tafiya mun fagen shi da wata a kuma tana na yi jami mai sai ya kai mata wannan ƙa'idan ba abin da sai wasu ke kanin da wasu fita shi da wannan lokaci kowa ya da ne ko wata gana ba misali a wannan lokacin aka jefe ta da wannan kalmomi ka rika tuno kullum na ina ji wa mata ina cewa ki tuno a iya shekarun ki a wannan gabar in ke ce yaran ki ki za na na iya ji sai da ba ta dauka cewa zuciyar da ba za ta tsinke ba kafin gari ya wani wata rana da ta zauna tana kuka ta ce wallahi ta da shi kafin gari ya wani zuciyar da za ta tsinko saboda damuwa saboda haka annabi ali zabi islam yake bayan Allah ku taba hankali innama hiya safiyyat bint qayyim wannan da kuka gani ba wata mata wace safiya ce ba ta ta yar waye da wani da safiya ce فقال تلك سبحان الله يا رسول الله أبو مامaki sai ya tabbata ga Allah ya mai Allah kalimar da hajjin da aka wa kamura alayhi ba kalmar sai mutu girma cewa nan mu ne za mu ba wani zato haka wa kana nabi da Allah da sanar da Allah yake a inna shaytana yablugu min al-insani mablaga shay kun ga bambanci wannan ruwaya da wacce muka ji wata inna shaytana yajri min ibn adam majra shay dike hakika shaytan yana kaiwa a cikin mutum irin inda jini yake kaiwa duk inda jini yake kewaya a cikin jini yana zuwa yana leka kafin da gidan yana shiga ya saka mutum wani abu sai ka toje kofa ga wani da cewa duk ka toje wa inni khashitu an yaqdiba fi qulubikum shay'an aw jarwa an yaqdiba fi qulubikum shay'an ina jin tsoron kai gidan ya jefa muku shay'an a cikin zuciyarku ko ya jefa muku wani abu shi ne dai a zuciya ku domin duk wanda ya annabi wannan zakar waye shi ya zama kafiri ya kafirta shi za ya ce cewa mata da miji sai Allah saboda akwai kalmomin da mata da miji sai kaje ba in ba dan matar sa bane sai sun kafirta misali cewa za a yi zuluci shi ya ba magana amma ya faɗi gaskiya in ba wanda ba annabi ne ya faɗi wannan ba ya kafirta eh to sun ka tuno wannan da abin da matar da ta gaya ma ko kawai ta rika tuno wa'annan kalmomin za ka faɗi biye da wannan Allah to ba ka kai annabi ba to annabi za ka yi faɗi gaskiya kar ba ta yi girma eh wanda dama shi ne ne ko ya zo ko da gaskiya ba amma da ke faɗi gaskiya ko kuma a turo a ce muna so kai mana adalci to waye ne adalci in bai ba shi za ya ce in ba adalci ba wane duk koyi tsara da ya ce annabi ya mutu adal ko kuma ba da ba adalci da wannan rabon ba ya yi a yakin wani da ya faru da shi kuna kallon irin musibar da ta faɗa mata duk koyi tsara to da haka mata da miji in dai kuna tare to kalmomi kar ka dauka kalmomin da kuke yi na zan za a yi mai za ka ji abin da zai faɗa ka ce dai ne cikin da wuyar da kawai sai ran zai bai kuma shi ne za ta ba ta wanda yau to wannan ji me ne me ne faru ma ya faru daga nari alhadisu asilan fi da wani ne zane da shuhuman annabi wannan hadisin asali ne wajen cewa dan adam ya rika kore wa kansa tuhuma dan abin da zai kawo masa tuhuma to ya kauce masa na biyu jawabin kurojin ko aka ce min masjidi ne zarura ya halatta da yi tikafi ya fitar ga masallaci dan larura kamar ta abinci ko abin ja ko wani wani mun yi wannan babu da yake kan ya halatta shi ma kuma kada ku kada ki abin da ka je ba za ka tsaya a hanya ka ga abin da ku tsaya gida ba ko in ko mara lafiya ba ai idan in kana a hanya ka je a cikin wani amma ba za ka tsaya ba mun biya wannan hadisi wayannan mutanen guda biyu da suka wuce a wannan ruwayar an faɗi sunan manyan zaɓai ku kai bin Ubayr ne da Abbas ko Abbas bin Bishr saboda nan da zai ku ce ku bar da yau ji ruwayoyi ba ta faɗa amma akwai ruwayoyi da suka kawo suna ku kai bin Ubayr da kuma Abbas ibn Bishr radiyallahu anhu Abbas bin Bishr da Ubayr bin Ubayr to su ne wannan kaga dai ai a nan shi ne mutu ba kawai wani dan jiya a biyo ta gurin yanzu dan gaji eh kawai insaniya suka nuna kuma aka yi musu gyara shikenan inda sun exonerate dan ya rasulullah ko ba wani abu muke yi ba yace ya saboda gidan gidan to musamman kuma kana da alaka da karantarwa ko addini wani abu ya zo ko da irin gaba su irin ake jira da irin shi ke mun ji kisa jirai da ko daga jin abu ne ga sun haɗa a bincike suka rusa ma gida jariri ya rai kuma tafi bayan ya kuma tafi shi ne ya ne rai na fata kuwa haka zuwa na ce ya za a yanzu mu je mu gina ma gidansa da zinari ita yi wa yanzu iya gidansa da kara yake zuwa mayar mara abinsa amma ga kamar irin ake jira ana jin cewa saboda shi ibada kawai yake shekara da shekaru wasu na nan suna cewa wai shi ne bauta Allah ba na kaza ana jin wannan tsotsai kai ka zo da zo da jariri waye baban waye miji kiki kai wannan bi ma ya taba ganin ba kafin a gaya abu ya ga da aka mutane suka rika mutuwa dama munafiki ne wai shi ne bautar Allah wai shi bauta aka zo aka rubuta masa gida aka zo da shi yace ni da an shiga kowa za a ga Otari ya yi abin kunya. Yace ina jarira aka ce ga shi yace to. A zo da shi aka zo da shi yace kai ya ayyu ha ibn man abuka. Kai jariri waye baban ku kira ne gana. Yace wani ne kiwon dabbobi ne yana cikin daji. Shi da annabi yake wa kullum ya takallam bil mahdi illa salata. ba wanda suke magana da sun mangoyi wanda jariye uku amma take da a ga sun mutu haka shine annabi yake da annabi Isa قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ونفذ كلمه يا أخت هارون ما كان أبوك من عبدك أبو أو غير جواري هنا مكان الجاهلية أنا جاهلي في شاهد جريج بعد شاهد جريج سيكون إيه ban ji ba annabi yusuf ai da wasu ne ku faɗi wannan to wannan ba jariri ba ne ashabu da kudu shi ma hadisin sa daban eh shi za a ce ku ba iya uku bane sai da yake ya ga magana da ga wanda ya zo a hadisin nan guda uku a cikin ashabu da kudu da hadisin sa daban ba abu guda uku ne zo ko ba na matar nan da zuwa na sai sai gina ta kake mutane dan da yake umma abin da zai yi shiga gol wannan hadisin da ba waye da hukum yawa sun ke kutuno jaririn nan da yana zaune wani wata raki zo ga kaya da ba sai ga gado yana jan mama jariri kawai sai uwar ta kalli wannan ba Allah da Allah ya ka da zama duk wannan ne kudi ga kudi ya ka da jariri ya saki nono ya biyo kaga kana ne mai kyau mai zai ya da yake jama ya biyo kallo da yana cewa yake ba mu ba umma kawai ya koma yake gaba da wannan nono suke kalima da yaro ana yi ma ba da ale kawai shi ba a mu ba ana haka suna zaune aka zo da wata mata ana janta ana duka ana karuwa sarauniya ce kada Allah ya sa ta ne zama irin matan nan ya biyo kalluma ga yake Allah ya ga irin da zama to shi ne jawo da ajibi tana ta mamaki wannan wanda yin yaro ne ana nema mai wato takabar mai kyau ya samu cinta mai kyau amma ya zo yana kaza kaza kaza sai ya ga wanda yake wannan da yake gani zalunta a kamu wannan da yake jin rawa irin sa zalimi ne kudin haram yake saboda haka ni ba da bukatar zama irin wannan kuma jarra ake fata ba abin da ke mutum ne yake jike ka shi ke to shi ne na uku shi ne na uku to wayannan kamar da muka faɗa su ne guda biyu ba yi garbi ne na hadis mun gaba hadisin ko yawwa ne za mu koya karkashin hadisin oke mun biya ma mun biya na hudu na uku mahabbatu salamati li ahli iman oke insanu zanni billah kai ka dawo mutane zato sanar na hudu mahabbatu salamati li ahli iman duk wanda ya zanto an zo ka rika a rika kokarin kubutar da wanda yake ba abokin imani abin da ka dai Allah cewa lokacin da wanda cewa rana ya kaji gidan ka su biyu akwai munafukai akwai ƴan sautayi ƴan sautayi shi ne irin su abdullahi bin rawaha hasan bin sabi ko hamza bin rijal ba hanna ba hamna hanna da annabi da hamna kawar zainab bin rijal a ga wannan ƴan sautayi ne to Allah madaukakin sarki da kansa ya rike cewa laula istami'tu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا Allah ya ce dan ne lokacin da kuka ji maganar gobe da zuwa da zuwa sun zuwa kawai an faɗa wa nan wani da ce a wani da ce dan ya baka ta ba ba zai ba kar ana faɗa ka dora ka ce dama haka take ai kullum zai wuce da ran da littafi bara ku dama haka take a kana yi da ce kan ba zai yi ba dan idan abin ya tabbata ne kace to sai ne Allah ya ce ayi mun kuma shi ne da kawai ba wai jira kike kake jira ba to wannan shi ne babu mana da majalisan ba waje da kurda babu da yake magana akan wanda ya je wajen majalisi ya je masallaci ko wani gurin zama haka sai ya samu kurda wani guri wa kowa wajen da ya je zaura a gurin wa illa wara'a ko ba zai samu guri ba sai koma baya kamar yanzu wanda ya shigo masallaci sai ga akwai gurda akwai gurin da zai iya zama sai shi zauna a gurin in kuma ko ina an ciki to ba zai ta tatta da mutane ba sai ne gurin da ba kowa ya zauna shi ne wa illa wara'a ko ba zai samu guri ba sai zauna a baya masallaci ana yi wa cikin laifi abubuwa cikin laifi din nan ya je wajen yana da hadisai kamar da wani suke kawo yana da hadisai daga sai da abubakar da umar ya je mata ubanka ya ce kar gaba inda biyar a rayuwarsa yau wasu ma da suka ce ya kusan da masu ma ai gaba inda biyar zama an kusan da masu domin wanda suka ce ya inda ya je mata su ya ce kar tamanin kusan tamanin a duniya sannan ya rasu a shekara ta sittin da takwas bayan hijira amma shi babu da wasu ne cewa ya yi a shekara ta sittin da biyar bayan hijira kai labarin gurin malamar tari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid lalle annabi alaihi salatu wasallam yana zaune a masallaci wannan ba abu mutane na tare da ta bayyana in akbala talatatu na bari sai ga wasu mutum uku sun cin karo sun taho sun fuskanto masallacin ba su bane sinari ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu sai ya gaske ya kai tare annabi alaihi salatu wasallam sai kai wa zaba wahidu sai kuma sai sai zambe kawai sai sai ya zambe bai biyo su bai tafiya sa kala mai ruwa ya yake ba wa ba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa suka tsaya a kan annabi alaihi salatu wasallam ba ma a duba sai daga cikin su fara'a kurjatar bin halka suna kunzar ana zaune a gaba da jira a gaban annaba da jira su sulama halka ake da zan su cikin nutsuwa ana tsan maliki ce ka ɗauka tsuntsaye ne a kan saboda nutsuwa kowa da zai ba a harbuwa to sai wanda ya zace shi ya duba sai da akwai gurin zama harka sai ya zauna fajalar da ya zauna a gurin amma na akaru sai yanda ya gaba guri fajalar da har ba wuce ne mu baya ya zauna ba Allah ya yi ke wa amma tsari na uku kuwa ba albara da yi shi kuma yi yayin da zai ta na uku فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا إذا النبي يا جماعة wato ya gama kare da yake alawa ku biro kuma hannun na bari talata ya kalli ga abai yake ba za ba ku labarin mutum uku nan bari su bazu ba za ba ku labarin su ba kamar sun ce ba biya ba a jina Allah zai ce amma a hadu fa awa ilan lafi sai da cikin su ya tattaro ne ya taho gurin Allah madaukakin zai fa awa wallahu sai Allah ya karbi a matsayin bako shi gurin Allah ya zo Allah ya karbi wa amma da akaru ba tahiya ɗayan goyi kunya yake fatahaya yana jin kunya fatahayan lawo minu shi ma sai Allah yake jin kunyar sa wa amma da akaru ba a raba ɗayan kuwa ya kau da kai da yawa shi da wannan majalisa ba a raba Allah wa anu shi ma Allah zai watsar da shi wane ne Allah ya tarbi bakuncin zaune daga ciki wanda ya samu guri a cikin halka ya zauna ko da ba da ba da su da yake babu wani majalisi da za a zauna ana ambatan Allah a gurin ba sai sai Allah ba lokacin sarki wato ya sa malaiku sun rike musu addu'a suna da rama da lindike su a bayanin jira nutsuwa da mafatihu rahma wa kake yasu mutta anzalallahu alaihi mutaqina ko wa fatihu rahma ta je ne nutsuwa ta zo ta to rahma ta kewaye ne to da haka sai ya zanto wannan shi ya ji da cikin halaka na biyu kuma sai ji kunya ya zama sai ta ta mutane ya ce sai an buɗa masa ya ji ma sai Allah madaukakin sarki wato ya ji kunyarsa shi ne malamai ke to ai bal gafara zunubu abin da ake nufi kenan Allah ya ji kansa kuma ya gafar da masa da wannan wani kuma malamai ke ce alhayawu a nan da ake nufi shi ne ai ja zawo bi sawab Allah ya kasa masa da sakamakon gobe ba shi za ka ce alhayawu min ibadillah ko yawwa kunya tana daga cikin Allah madaukakin sarki fahimi da imani da daida to bi kuma da nauku ya ce ba haka Allah an wa Allah ya wata da shi ala ni ban lam yara amhu Allah wajen gidan sa wasu kuma ka ji ai sahida alai Allah ya fushi da shi ko ne ba dai ba da shi to kun ga wannan da shi lokacin da mutum ya je wajen shi in dai za mu ba guri to ne guri in ko da guri to ya hada ko da din ka shigo ka zauna a zuwa ciki gudu ma yi wa da rayu fadilin da yake bayi ala zikirin lahi ta'ala fadalar haɗuwa a ambaci Allah amma ba zikirin jama'i ba ta kuwa ban yi yake nufi ba a zauna a gurin ana yin zikirin zaman da muka yi yanzu muna jin karatu amma da Allah ku ka ga ba bayarwa na ce ana faɗa ba ban yi wani yawwa sannan na biyu إثبات صفات الحياء لله تفكر أن الله مدعو في تركي صفة أم تقولي ولكنه ليس كحياء المخلوقين سيدي قتني كل أهل إن شاء الله وإن شاء الله أدب بك يوه جاء أبدا أن يتبت وكانت أن يروها كما جاءت أكي ما مالكي Allah ya jera duk kunya to kace in kan kore kuma to kaji da cikin mu'adila za ka yi bayani babu jarimi ikamatin insani min mawdi'ihil mubah babu da yake magana akan harancin tada mutum daga gurinsa wanda yake halattacce shi ne wato gurinsa ne na halar ya zauna ka tafi allazi da raka ilayhi wanda ya riga zuwa ya riga ka zuwa guri ya zauna kawai ka zo ka tafi عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa a hadisi ibnu umar la yusimu rajul rajula min majlisi kada mutum ya tashi mutum daga gurin zaman sa sun bai yi su bi da nan ya zauna a gurin ba zai ke kar ka gaji mutum da gurin zaman ka kai ka zauna annabi ya hana bayan sabu min alhadi na annabi wa ajin kima rajulu rajula in majalisi ne yadda da bi annabi alaihi salatu wasalam ya hana mutum ya tafi mutum da gurin zaman sa dan ya zauna a gurin na biyu ya kira hada nahi nisa aidan wannan hayin ba maza ba anan ba maza kawai ya shafa ba har da mata har da mata duka باب منع المخلف من الدخول على النساء الاجانب باب da yake ani akan dan dauri yake zawa yake ga gurin mata waɗanda ba muharraman ba dan dauri ko ai kaga zuwa wanda suke ji wai sun suna jin mata ne ya ce duk ɗaya ne saboda haka dan dauri ya shiga gidan mata haramun wanda ba maharaman ba in ba maharaman sun da a annabi cewa ila anan lawo mukannifi na min rijali ko wal mutarajjilati min nisa yawwa Allah wa rubuci sarki ya tsine wa mazan da suke zama ɗan dauki masu kwamandijiniya da mata wannan LGBTQ ke rabuti ne ke rabu janda to Allah ya tsini guda ɗaya ya wajen aljanna kawai sabo a dawo ɗanta a goma jikin kowace tsinan ya ce duka wannan guda biya ba wanda ba a tsini ba to shi ne yake cewa an ummi salama radiyallahu anha qalat na ɗan magana ba Allah ya ƙara mata ya dace da kada alayya nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya shigo guri na wa indi mukallif akwai wani mukallif a cikin gidan wani dan daudi yana gidan shi ne ka san da in ma da na fada a ka'aba a harin akwai irin gaulayen nan wanda su wasu da sha'awa su suke rabar a jahiliya da yi shi zai shiga domin san maka shi ba ruwan da wani abu na nan shi ne bai ruwa da irbaki na rijali ko wala yau zina zina su wannan illa ne ba aure ta yi na hau aba ta yi na hau aba ta ba aure ta yi na hau abu na yi na hau abu na yi ko duka sai ji au au ta ji a yi da sai yi kone irbaki na rijali أو الطفل الذين لم يظهروا على أولاد النساء الثانيين غير أولي البدء من الرجال سوني ولد كزولا ينمجني أما زولا يسيبا ولد هنا أولاد مجد da shi na mutu amma duk abin da ya shafi wani abu na wasu shi ba bauta da shi ba ya bambancewa shi ne gaulaye yau wannan za ga su ba ruwan su ba daulen su suke yi ba amma ba su da tsirarta da namiji an gane ko to saboda haka sai annabi da ya shiga masami a wuce shi yana cewa ya kuni ne abdullahi bin umayya yana gaya wa abdullahi dan umayya dan uwan ummu salama ne ummu salama binti umayya dan uwan ta an gane ya mutu da tare da musulunta da sai na abu sufiyan abu sufiyan a ina musulunta ibn al-haris a fatan makka yau wani tare da musulunta amma jihada a kari lokacin wani ne ya harbu wani wata kiriya ta kari sai jihada shi abdullahi bin umayya to bari ku ji za mu ji yake ya abdullah yana cewa shi wanda mukallafi yana cewa abdullahi bin umayya ya kai abdullah a ra'ayinta in fata allahu alaikum qa'iba gadan ba ni labari me kake gani idan allah ya ba mu sa'a ya ba ku sa'a idan allah ya ba ku sa'a a yakin da za ku fita gobe a ta'ir me za ka yi sai ina horar da kai ba alaikar bibi na ce zai nan ina ba wasiya ina ba ka shawarar cewa in kuka yi nazara a kan mutanen na'iba in kuka gano ganima to ka ce a ba ka yar gailan kun gane gailan din nan gailan shine wanda bai musulunta matansa goma sai annabi ya ce zaɓi hudu domin kan musulunta musulunci ba ba ta gama da hudu yawa sai shine aka ce wannan ya zo zaɓi hudu sauran gidan kowace ta kama gaban ba ba ta goma a kudu ko biyar ba kuma duk ba bayi wani da na tana ce ba kwana to shi ne ya lati daidai ina horar ka in kuka ci riba su kuka samu bayi ka sami ka ɗauki ibu na tukai nan in gidan da ya lati nan fa ina haka ku bi da biya bayi wa jirgin bai ta bani akwai ruwaya da ta zo ta kuma da biya bayi wa jirgin biya bayi wa ta kuma da biya bayi ko ta kuma da biya bayi wa jirgin kai kana jin wannan kasan ba ta ce ba ta cewa tana fuskanto mutane da abu hudu ta ba da baya da hudu a wajen waya ta fuskanto da hudu ta ba da baya da takwas iya nan zambaya yawwa saboda haka ne ya faɗi wannan ai dan yana faɗan wannan wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi na jin wanda yake a ke ba wawa bane wannan ake barin da yana shigowa gidan annabi ya ce la yadkhulanna haula alaykum da take yau irin wayannan ka su ƙara shigo muku gida da take yau ya san a matsayin gauna yake amma yanzu ba gauna bane ba gauna bane an yana iya bayanin yadda yanayin mace yake saboda haka annabi ya ce kada su ƙara shigowa to yi ne kaga daga nan har annabi ya nan shigowa to malamai sun ta bayani akan wannan hadisin hadisi ne da ya tsaro ba wani dogon bayani kowa ya gani yawa ma yi karo minan hadisi madawul muqaddis min ad-dukhuli ala an-nisa'i al-ajani hana ɗan dauda shiga gurin waɗanda ba ba ramansu ba na biyu wujubul ihtiyadi bi man yarkudu ala nisa wajibi ne ka san me shigan ba gida kwarai kuwa duk wanda suke shigan ba gida ka san wani lokacin kana zaune ko kawa aka kana zaune kana tashi kana jiyo jiran in jiran ba ba ba ta maka ce to da yau ka tafi zuwa daidai ne gidan ka bane lokacin gidan ke zauna lafiya da abin da ake karɓar lura da abin da ka shigo ka ga bai ba baka tambaya wannan shi ne ko an fita kuka wa hadisin na shi ne daidai amma a kowa ɗan aidon ke ba kowa su to wannan kuma illa yake haifarwa da ban shari'a ala ziyarati al-awrat ko da yake shari'a tana aiki ne da kiyaye alawara kiyaye alawara kun san wannan yanzu abun da ina tuno wasu abubuwa ni da an yi da mu kananan shekaru mu akwai waƙoƙi da su da a rubuci suke yi da wasu ire-iren su haka da waƙoƙi da yan bole su da wasu ke muna yi amma Allah ba mu san ma'anar ba za ka ji wani lokacin an kura da zuwa na yau da gobe kari waƙoƙin da a rubuci da yawa yanzu ta tuno sai da ake ba kake zalla ko wasu waƙoƙi ta ta misali saboda a lokacin ba wayar ma da kai da al'aura ba amma yanzu yaran yanzu sun san komai sun san komai kai har san shi da sabani su kana duniya sabani su kana wakoki sai dai baban ku ya biyo ya ce kan kuma ji kana yi ba kamar san me kake faɗa ba amma yaran yanzu dan mitiki ya zani domin yan social media da yan kabiyu sun wayar mata kai ya sa al'aura ya zani wallahi sun sani saboda haka duk abin da za ka yi ko a gaban yayan ka ne kai zama sai in ɗan kira ka yawo ko a cikin gidan ka ne a kula sosai an gane ko dariya kuke ba ko ko da da zaune mutanen ka ne suke ba dariya da can an gane ko to wannan shi ne babu jawabi irdati al-mar'ati al-ajnabiyya idza a'yat bi tariq babu da yake magana akan ya halatta ka goya mace wanda take ajnabiyya wanda babu hala haka ba idza a'yat bi tariq in ta da hanya aka koda to waye zai wannan kowa ana zuba din da Ali Bakar kawai yanzu sai ka ta kore da ka ga wata ka ce an biya waji a nan ba ka ake kawai a ka ce an biya ba ka ake ji ba yawwa wannan malamai ma suna cewa ya yi abu annaba ne za ta salam uba ne na kowa abin da ya jago yawwa saboda haka yanzu da kido wanda ya amsa sunan da kido ya zo yanzu kawai ya ga ƴan abokinsa a hanya zai iya ɗauko ta amma kai saurayi ka ce ai makoci ya kuce ba yadda ba ban da wannan amma ya baban da ne wannan shugaba ne an fahimta da kyau ba ma maganar da aure yake ba in dai aure ce wannan ai mijin da ya kama ka wani muka da kai ne ba kuma duk abin da za ka faɗa cewa kai ba tsohon saurayin da wani ba zai yadda ba ko ka ga daga nan ka haifar mata da matsaloli haifar mata da matsaloli in yadda kuke ba zai yi ba eh to kaga ai shi ne babban din nan ba shi a dama a dama kai sai ai ba da ka ga wata ana sai ba shi ne wannan ai ajnabiya kake ta duwa kana yawo ana ma din da Ali Bakar radiyallahu anhu kana Asma'u da Ali Bakar Allah ya kara mace da jarumar mace kenan mana a yawan bana cewa za a yi jaruma ko za a yi jarumai matar zubairu ne na uwan ko za a yi zubairu za a yi kuma ruwa za a yi abdullahi ne abdullahi zubairu majini abdullahi bin zubairu kowa ya zan jarumtar da domin ko iya ko in ya kasancewa sai aka yi Abdullahi bin Zubair yana sallah a harabi in yi rukuni wani lokacin sai da dabarun nan sun sauka a bayan su su dade sannan da yi sannan ya dago daga rukuni wato saboda dadewa a rukuni aka yi ibnu Zubair shi za da ajaji ya zo da harbo wannan Abdullahi bin Nasa har ya zo ko da gefen Ka'aba wallahi duk mutane sun gudu amma shi ko ke zaure ba tallafe ko ba ba ne ba yana cikin sallar to training ne na mahaifiyarsa irin yadda ta gina shi za da ya zo ba kuwa idan mun saboda karfin da Allah ya bar an zo ana wannan rikima da ya zo iya yin kuran mutum talatin ne Allah ya tafiya mai da in yayin kura yayin kansu wallahi ya mai da kaga abin da zaka gani cewa ai abin da zai nuna wa bayan hajjaji yayin kajiyar da kansa ai kaga akwai lokacin da yake da lokacin da yake da gani yake ta kuma wani ke tara kai yake da yake umma ina wuni ta da ga ni ba wata da yiwa umma kawai yiwa umma kawai ta fito ran ta unguwa sai daga kai da hango kan zabi da duk ah bawa Allah har yanzu ba ka san kowa sun tsiri har yanzu ba ka san kowa idan already da gani tarbiyyar da sai wadanda ba ta mutu ba ta mutu in kana kiran da tarihi Abdullahi bin Zubair za ka jarumin da kawai abu da ake yin dokar tarbiyya shi mutum ne ba da saki ba ai abu hannu eh gwamnatin da ba a suke su shi ne kawai matsala shi ne kawai matsala ai ba a suke su ka zo kawai ka zo kai dan Allah an za ka yi dan Allah eh shi haka shi ba zai ci ba ko ba zai bayyana shi ba ba Allah to wannan shi to sai sai لأن أبا سبحانه وتعالى تزوج من زبير زبير بن العوام يا أولي وما له من الأرض من مال فاشل قومي أبا كذا تعالى أولي زبير قومي wala mamluk ko ba wa dai bai wala shay'in gaira nabi ba shi da komai banda wani raƙumi da yake babbar ruwa to raƙumi ɗaya ne da shi da yake babbar ruwa wa gairi farasi da wani dokin da guda ɗaya da yake hawa fa kuntu alibu farasau nake ni nake zuwa kuma in tsebo abin da za a ba wa dokin a yi masa cuta ni nake siyo maciyawa wa tafi wa tafi limara ni nake yin ban ruwan kuma wa akhridu garbahu ni nake gyara man guga shine garbahu gugan da ai garbahu wa ajin sannan ni nake dawowa na yi na yi na fama kuɗi ne guransa in ji da min nake tana so ka gaya wa wannan muke karantawa mata ko ku ga yadda mata suke aiki a gida wannan za a koya muku ba zama kawai waje yin drama da zo a yi cikin da awa uku sai a gida da babu da tas da jarabu da tayi da waje ma kuma so shi ke rora irin wannan gidan duk mai kallo wannan gaji gidan daki ɗaya ne amma wallahi tunanin sai gaba irin wannan gidan za ka zo ina illar da suke ba ruwa yi gidan daki da ne su bakwai ko su takwas da babanta da babanta da kowa duk da wannan dakin amma wannan filmin da take kallo ita ba tana nan da yadda wannan jamila ne gudu ta zauna a wannan gidan ita ma haka za ta zauna saboda haka ita ma haka za ta zauna a wannan gidan wannan maganar da nake yi a nake ba ki ne ke ila ya fi abada wayannan bayan Allah wayannan da kuke so su zama ruwan dole ɗinku me yasa ba su zauna a gidan auren su ta iya koya mutane zama aure ta fito ko kuma in ba ba me yasa ba ce ba har yanzu kake da yau da rike wayannan su ne ron wajen amma wajen ce Ali Bakar ne ce da kuma na na Fatima na na Fatima in annabi yana so amma dan wurin ne su sako shi bikin da ran bikin da Allah zai sako shi amma kana kallon da abu da aka yi ta kayayyaki ne a hannu ba a kuru kura aka kawo ba da hannu aka rike aka kai kayan dutsen duka san ɗan tabarwa su ne ba su kai yanzu buya su aka ci ba aka kai ta ba cewa ba ba wani suke miki a kai shi da gada biyu yanzu da ake kai da su amma ki gane kowa ya ci abu da labarinsa shi ne abin da muke magana in ba ku da hali kar ku dora wa kowa ku tsaya iya wannan abu kana da hali a yi amfani shi ke nan da yau da yau da hali shine magana da duk wala ma kuna ajiru ya dan goyi Ahmin ba na samun yin wato yin wannan kullum da kyau ba. An bayyana da kyau irin yadda za a ce sai ya yi nufin garin da ya yi ba na cewa matuƙar da sai na gaji wato ya yi nufi wa kama ya tafi su jara ke limin al'arsa wasu daga cikin matan madina waɗanda suke makotan shi ne wa kama ya tafi su jara ke limin al'arsa wasu daga cikin matan madina waɗanda suke makotan sun kasance suna yin wannan aikin wa kullu niswati sidiki ko niswati sidiki mata ne masu gaskiya su ma suna yi kamar ka iya cewa makota na suna yin gurasa su ma su ma suna yi wa kuntu an kullu nawa min ardi dubayn take na ga da ina dauko annawa wallahi sabar ina dauko da ina dauko sabar in zo da ita min arzu zubai daga gonar azubai bin al-awwam allazi asla'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si kamar haka ko yawa kan ba da biyu ba da yawa alladhi arda'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala ra'si wato wanda annabi alaihi salatu wasallam ya bawa shi Zubair bin Al-Awwam ita wannan gonar ba annabi ne ya bawa Zubair bin Al-Awwam saboda haka wannan biyar goge wannan gurin menene a gurin waliyar ne alari alari sosai farzake yau na gani waliyar minni ala sulutai yau wajen waliyar minni ala sulutai farzake ala sulutai ko yawa shi ne wato nisan gurin daga inda nake ya kai kusan farkaki biyu farkak da na san ya suke farkala ni da nisa ko kilomita a wani magani ne ba da yake kawai shi nan cewa ya yi bayan ya tunanin madina wato guri ne wanda yake mai nisa daga madina kawai mu gane guri ne mai nisa eh bazidu yawman wato alara azitin nan na ɗauko kaya daga nisan wannan gurin na kilomita biyu ko ku a kaina an fahimta da ku wani ya nemi alamu da kai farzakin in kawo da shi da wato tsawon wannan kilomita bazidu yawman wanda wa ala ra'si wata rana na to da wannan ciyawa da na je gore da yi yana kaina wanda shi to rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai muka haɗu da annabi alaihi salatu wasallam wa ma'ahu nafar min al-ansar a tare sai akwai wata tawaga daga mutum uku zuwa tara ko fiye da haka cikin mutanen madina bayan an ji annabi ya kira ni saboda ya zo ya tsawon gurin nisan gurin da ta dawo da ya jira ne tun baka da sai ke irin wannan kalmar kuma game da ake jayawa dabba ne irin wato irin san samun da za ka fitar wanda yake nuna cewa ta tsaya ko da kamar da ake irin wannan abin da ake tunji ne yadda za ka yi mata wata tunjiya sai a zai yi wa wannan dabbar tunjiya liyahmila ni harbo ya kai da dabbar dan ya dauke ni a bayan dabbar fata hayyu ala asira ma abida take dai kunya ta kama ni dan kan da cikin maza annabi ya tsaya zai koya ta wannan hadisi da lokacin adawa za mu ji malamai cikin duk kuma da wannan zargaji cikin duk awoji suna cewa haramun ne mutum ya dauka a ta bai dauko ba domin ga asma'u annabi ya tsaya ba ta ba to kai waye da zaka dauko ta da shi ake kan bayani a lokacin to sai dai ina jin kunyar da hau in ciyo wani jin maza wanda kan su zubaira take na kuma jinin zubaira bin awwa ko kai ka da da irin tsananin cikin sa ta dai da zubaira yake da shi wa kana abiyaran na take mafi wato mafi tsananin mutane cikin فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح يدي جاء الذي يقال يدي وكنيا نجي فماذا في يدي فجئت الزبير بعد ذلك يجي لنا أقول الزبير مكتا وقلت جنة نجيني رسول الله على رأس النوى النبي يا حبيب النيل أنا أقول من سياوة أكيد لا أقول من غيري أكيد أقول هراوة أكيد ومعه نفر من أصحابه يدعى تاردا wata tawaga cikin sahabbansa fa anaka sai sun kiyar shi ne anaka ya sun kiyar da dabbar ni arka wadan nawo fa ta hayatu min kace ya kunya ta kama wa aratu ghayra ka kuma na tuno cikin ka fa kana sai annabi ce wallahi azwai ne ce wallahi na rike da Allah la hamduki lawa dabban wannan harawa da suke kana ajadda alayya ne rukubi ma'am shi ya fi mun tsanani fiye da jawo wannan bayan jaba ainihin wato ta kowannan arawar da suka yi kika yi dogon da zuwa nan shi na kudin haushi ba wai tsawa bayan daba a tabo ba sai sai sa ran jawo ba an ji Abdullahi bin Zubair yana da dakiya ya samu jarumta ne saboda wata rana annabi Ali ya zo salam an maza kaho jinin an ce ne Zubair yana kan kwana ya kwankwaɗe shi za a azumin misali cewa annabi ya ana a yi misali saboda ana shan wahala shi yana iya kwana biyar yawa azumi bai sha ba saboda wannan karfin yana yi akwai ba da wani ba da suke ce kwana goma sha biyar zai iya Abdullahi bin Zubair ne da ni aka ce sirrin shi ne wannan jinin da ya sha annabi yana yi misali to ya samu wani kaso na jikin annabi ne sira saboda ka gani ko kai ba za mu iya ba kan magarba sai a kawo abu da kawai ya ce yawa a ji abin da ya zo da aka sai ya ce قال الذي حتى أرسل أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك to bayan nan kuma zai dai na bakar ya aiko mu ya kai ni sai ya aiko mun da dan aiki in kana da ya tana gidan aure dai ne karka ce maka ba wani zai zo shi to ya da za ka yi kaza na saura kadan an gane ko za ka yi karatu amma ba ruwanka da wahala to jini zai shi ke duk wahalar da za a yi duk wani registration ɗinka duk abin da gaba da kai ka ga dama amma ni zan zaune wurin ta gama karatu kai dai na yadda almajir huda nan ji wuce ko kai saka ana sai karatu ba ba ni kan da wuce shi ne shi ne kawai to kaga dai na wa kaga nan ba malin dan karatu amma dai na wa bakar yana jin wannan kuma taimaka wa yaya a gidan aure ai yana sawa jiri yana ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen zama aure shi za a yi magana a kan ya halitta gaba a yadda da take aure zaka ya halitta gobe ya halitta ya halitta domin ya zuwa a kan yanka da gaba a karkashin wani take gaba wa take gaba kuma ka gina ma gaba wa mutum da yawa ya ji gera kwambo kawai shi ne shi ba ba shi halitta ta zai ne ya kwambo domin wani lokacin da gari ba bai da ne ba ka je da wani sai da ya ba ne mai ba shi da kwai a wanda ke yin wannan kyauta ta ajin ma ta zuba wa sirkan zuwa lai ba za sai a lai zo ka dauka sai dai ba ba ta su ji jira da wala su ke mun aiko mun aiko mun da su ji ke da sai ce ba ta annaba a takai kai ka ce ba dai na wakar ya yin da ya aiko mun da wannan ne aiki domin irin wahalar tana amarya mata ce wannan abu da ya sayo ta sabe gaba ɗaya a gona ta zo ta samu kulli ta rika daka garin kwayar da kan da hannun da ake yara maka na da bani ba ba hakan ta dai a hannu ba to wannan ba ki so a gaya wa matan mu ina biya mutum Allah ya kawo miki wanda gida wata gida da zaki huta ki za ba ki san wa karba sabar kuma za ki yi bauta ni da haka sai a zauna lafiya amma aka nuna mu cewa dama da ake ake ci to matsala ce take faruwa sai ga ana kai jima kana kokarin a ci abin da amma tana kokarin lalle sai kawo yar ka kawo yar aiki a hali sai ba za ka iya ba to shi ne matsala kawai wannan shi ne baka annaba a ta kai sai na wakar na aiko min da yar aiki sai za ku mayya yan jari daga wato yanayi da ne جواز إرداب المرأة التي ليست محرما إذا وجدت في طريق متعبة لا سيما مع جماعة رجال الصالحين وكان يا لك تكقوم جنبك وهذا مكة إذا كنت أنت أقول أن أنا وهذا أنا أنا وهذا بوتن يوزيك مسمى ما إذن دوت مجانا باقي كده يوزيك yawwa to kaga ya riga ya yi wannan da wasu mutanen ka gaba da sallar an gane ko in kuwa ba haka ba to gwara a gura domin ma ta kawo ta bila wani ta aka koda za ka ji ka wanda kai ba ruwan da cewa ka ba da ni kai da wata ne a gurin ta kawai wani abu ne sai ba sannan na biyu alal marati bi qiyami bi khidmati zawjiha wajibi ne mace da yawan mijin ta hidima wajibi ne ba wai optional ba ne wannan ɗayan rainin waye ne da suke zuwa zuwa ta tallan abubuwa da wanda ban cewa ai ba dole ba ne wannan mata a jiya ne kuma mata a shekaran jiya za a ga su duk kansu suka ne ke ba ba ɗari wani wani ne wani shi ne suke gaya ai ba dole ba ne wata ta gara ta haka da gidan wani tana so wani ai ba dole ba ne wani shi wa miji shi za ka gado zama a wani aiki ki dan wannan wannan hudubar ki dake da inda za ki samu kanki wallahi wani ki dauka dole ne in aka zo an kawo ki aiki ke ba gobe aiki amma dole ki kula da wata mani kin kuna da ajma'u duk suke wanda aure kawai ki dole suka hure miki kuke ba dole ba sai an suna yi nan shi da wani aboki mun suka da yake muka ce karka je wallahi karka so ba zuwa kaje ko la da yake malami kana zuwa to ka daure mu yau za a tattauna da malamin da in ma kai ka sa a cikin bai da ba saboda haka kawai kuma mun san mu mun zaina da rauni da ba wani suka faɗa da ba wanda zai je wanke su su kulle da su kwarai kuwa amma shi ya ta tsaye muka ce wallahi karkace shi ne da ba sannan na karshe mura'atul marati da ma ya yuhibbu zawjuha wa ma yujidu kun ji yadda wata za ta rika duba mene mijin da yake so da abin da baya so na da su ma ta san cewa sai na zubair bin awam baya san ka baya da shi wannan shine language da ake cewa fazilun language ba a language da ko kawai kullum ku ta waya ba ka san language din da ba ka wajen sannan ba in da yawa yanzu za ka tambayi mazajen mu da su yawon yi dan language din shekarar da wuce yana zuwa da shi amma wallahi bai san language din ta ba shi za a je faɗa ba ta san na gaba shi ma kowa kawai gudu gudu ba yake physical coaching wani of affirmation duka wani na abubuwan da ake ta kawowa guda biyar ko da yake sani wa bai san na gaba ba ta san na gaba receiving gift oho shi dai kawai ya aure da an yi an je zai tattara an dawo Allah ya yarda da mu abubuwan da muka faɗa dai ya Allah ya ba mu dadarsa wannan su kuskure ya Allah ya mutu da shi ya yi اللهم علمنا في عمالنا وأمن حيثنا بعملات أمورنا وجعلنا لا يتنا في من خافك واتقاك وجب عملاك يا رب العالمين من أرضى أن نسينا أن يجعل والد قوم كما وصدا وكم مسلمين ونسى لا يجعل إلى الأسوة إن شاء الله تواب لا يجعل ودرم لا يجعل لك إنهم لا يجعل iyayenmu da malamanmu da suka zama gidan gaskiya Allah ka jikan su da gabata su Allah ka jikan su da gabara masu rai kuma Allah ka fara musu zama kwana mai amfani Allah ka ba mu damuna mai albarka kun dai rayuwa da talauci da ake fara da shi Allah ka yaye mana muna roƙon da suna yin jawawa gobin da wata wata wani ta dawo ya ba wajen da dawo ya ta kuwa gaba ta a cikin lafiya Allah ka ba mu da mana mai albarka matasan mu da ƴan uwan mu da ta kauta yan nan Allah ka tuya mu Allah ka dare su wani aure dukiya اللهم اتنا من جميع حسنة ومتع برحمتنا وقنا عذاب النار سيدنا محمد وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما في سورة الجزاء عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه أمر يا رب العالمين